الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta lahadi 22 ga watan ainihin wato uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 447 ci gaba da karatunmu na littafin ash-shama'ilul muhammadiyya wallafa ta abu isa al-imam al-hafiz at-tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja'a fi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yahtatimu fi yamini a wannan karatun baya kenan ko za mu tashi babu ma mishiya shi ma an yi ma ja'a fi taqannu an yi shi kuma في جلسة نذات عشان الناس ألا ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم شيني كراتون شدا إن شاء الله تعالى على جميع بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد الخرفشاء فقالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع, متخشع في جلستي أرعدت رعدت أرعدت من الفرق نعم daga abdu bin humaid ya gabata affan ibn muslim shi ma ya gabata daga abdullah bin hassan al'ambari kenan daga kakannin shi mata guda biyu shine duhaiba da ulaiba duhaiba wa ulaiba kuma ce duhaiba wa ainihin wato safiya ita ulaiba ita ce mamarsu daga kaila bintu makrama take cewa naha ra'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci wa huwa qa'idun lil qurfasa'a yayi wato zama na qurfusa'i zaman qurfusa'i shine ihtiba ya zauna haka ya kafe kafafuwan shi na'am wani zamani na wanda kawan bai dauki kanshi bakin komai ba na'am ma'aika san su manya irin zaman da suke to bai irin zama na da an gan shi a san wannan kai a babban mutum ne sai zama irin na yakubai qalat falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almutakhashshi'a fi jilsati fi fil jilsa yayin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda yake kankantar da kai cikin zaman shi ar'attu min alfaraq sai da kyarma ta kama ni saboda tsoro ta tana tana bambancin da ke tsakaninsu amma shi ya yi irin zama na bai ɗauki kan shi bakin komi ba alhalin babu kamar shi cikin halittu sallallahu alaihi wasallam to mun ji cewa abdullahi bin hassan al'ambari akwai jahala tattare da shi haka jaddata su biyu din nan suna da nau'i na jahala ta kaila tana cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan daman babin bayani ne akan jilsa jiya mun yi bayanin fi'la ko wato hay'a ce hay'atul julus ba wai bayani kan zaman ba a wani kalan zama to irin zaman qurfusa'i kenan shine ihtibai wannan zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a lokacin da ake khutuba lokacin da mutum ke sauraron khutuba wasu malamai sun tafi akan zahirin hana amma wani dalili ya bayyana illa idan hukunci yana da illa illar ake kallo domin alhukumu ya duru ma'a illati wujudan wa adam cewa mutumin da gyauto ne a jikin shi sai wannan zaman kaga al'aurar shi za ta iya bayyana a kai da kake da wando kila ma ka sa da uku a jikinka babu wannan illar ko duk da haka wannan isnadin yana da rauni na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واطئا إحدى رجليه على الأخرى sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi wato abu sa'id kenan thiqa ne thiqa min min al-ashira al-ashira min rijal at-tirmidhi wa an-nasa'i ya rasu 249 da sufyan anan shine ibn uyayna sufyan shine ibn uyayna huwa rawi an abbad an az-zuhri afwan huwa rawi an az-zuhri الزهري دغ عباد ابن تميم عباد ابن تميم المازني كنا الانصاري da yake fiqani qila lahu ru'ya wasu suka ce lahu ru'ya lakin laysat lahu riwaya an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce fiqani min min al-thalitha wa huwa min rijal al-jama'a amman shi shine abdullah ibn zaid al-mazini rawi al-wudu' abdullahi bin zaid akwai rawil adhan ko akwai kuma rawil wudu abdullahi bin zaid ibn asim wanda ya ruwaito ko kuma eh mafarkin kiran sallah abdullahi bin zaid bin ghaziya al-mazini al-ansari wanda shi ya ruwaito sifatu ru'in nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan nan na cikin umda to yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi yayi reran ake cewa ko ya yi rigingine a cikin masallaci an san rigingine ku mr clean fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya daura daya daga cikin kafafuwan shi akan daya kamar kwanciya saman gadon baya keya na ƙasa fuskan mutum na kallon sama sannan kuma sai ya dauki kafa daya ya daura kan daya ta suke ce ma dija'atul asiha ko kwanciya ta masu lafiya wanda ga wannan kwanciya to kalau yake ga qissar Fatima bint al-Khattab wanda Ibn Hisham ya kawo cikin sira lokacin da mushrikai suka ma Annabi sallallahu alaihi wasallama suna bugun shi Abubakar yazo yana cewa taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah duk da mursala ce to amma yusta'nasu biha fi mithli hadhihi al-amkina Abubakar yazo yana ya kwace shi sai suka koma dukan sayyidina Abubakar suna bugun shi har sai da ta kai ba a bambanta tsakanin bakin shi da hancin shi jini ya a bambanta to da ya wato ainihin sai na abokar aka kai shi gida yana farfadowa bayan ya suma kenan ya ce shi dai a kai shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da fatima da mamar sayyidina abubakar ta fatima bintul khattab matar sa'id ibn zaid kenan wanda cikin al'ashara ta san shi khatan ne na sayyidina umar shi ke aure da kanwa sayyidina umar da kanwa umar ta riga shi musulunta na fatima ba maɗiyar shi ba ƙaunar shi to da aka zo wato ya ce ba ya samun natsuwa ba zai ci abinci ba zai sha abin sha ba sai ya gaya halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ga annabi ya yi wannan kwancin sai ce to alhamdulillah alamar lafiya lauke na ko نعم أحسن الله عليكم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جد عن جدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المس- في المسجد احتفى بيديه
نعم سلمة بن شبيب المسمعي كان ثقان yana cikin tabaka ta goma sha ɗaya wa na'am mutumin da isa ne abdullahi ibn ibrahim al-madini shi ne abdullahi ibn ibrahim ibn abi amrin al-ghifari al-madini min waladi abi dharrin al-ghifari amma matrukul hadith hadithu da'ifun jiddan aw mawdu'un ma domin abu dawud ya ce shaykhun shaykhun munkarul hadith kuma ibn hibban ya jingina shi zuwa ga wad'i yace ya ruwaito hadisai da dama daga mutane wanda suke thiqat ne amma kuma hadisan mawdu'a ne ibn hibban yace wa ana ara anna al-hamala alayhi zargin akan shi yake yana muttahamun bil wad' inda ibn hibban wasu daga cikin malamai kuma كما الإمام الحاكم يتروى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها غيره أقري زرجين أقوي أن على من تبت شكو شكو ما يرويته لك إسحاق ابن محمد الأنصاري إسحاق ابن محمد الأنصاري شيما دي الغفاري أمام مجهول إيه، تفرد عنه إبراهيم عبد الله بن إبراهيم المدني ذاك ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري وشي ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد المدني أنا تشوى سننش سعيد ربيح لقب شن شي مقبول هنا ده نوعي نجهالة تحال بابن شأن ما ثقاني أتو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري الخزرجي ثقاني yana cikin tabaka ta uku bukhari ya fitar da hadisin shi ta alikan sai muslim da ashabu suna duka sun fitar da ainihin wato hadifin shi kakan shi abu sa'id na khudri yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi nabi sallama ya kasance in ya zauna a masallaci yakan yi dafi da hannayen shi akwai ihtibai na jilsatu ko jalsatu al-qurfusa sannan akwai ihtibai na zama dafe biyu da hannuwa biyu dafe guda musamman ta gefen hagu shine nassi ya ruwaito kan hancin shi amma kuma cikin musnad al-imam ahmad ya bayyana a cikin sallah ne aka hana shi kun gane ku wanda mutlaqan suna inkarin shi da hadisi a sunan ya zo da a hana yin shi to amma cikin abu cikin musnad imam ahmad ya bayyana cikin zaman tahiyya ne wani sahabi yayi annabi ya hana shi sallallahu alaihi wasallam na wannan hadisi da'ifun jidda السلام عليكم باب ما جاء في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن محب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده على يساره
نعم عباس بن محمد الدوري البغدادي آه، wato abul fadl kenan al-khwarizmi akasi al-khwarizmi al-asli thumma al-baghdadi thiqatun hafizun min rijal al-jama'a wa min at-tabaqa al-hadiyata 10 ya rasu 271 yana cikin dalibai na ibn mu'in musamman a cikin al-jarh wa at-ta'dil wa riwayatu muqaddima ma'a riwayati آه، يعني عثمان بن سعيد الدارمي انسان الامام ابن معين yana da ɗalibai da yawa da suke ruwaito jarhi da ta'adili daga gare shi amma babu malamin da ake samun maganganun shi sun saba akan rawi kamar ibn ma'in sai ga wata ran ya wathaka shi wata ran ya da'afa shi wata ran ya yi kaza to sai an hada maganganun kuma an ga daga wasu ruwatu aka samo su sai a yi tarjihi to ana kaddama riwaya ta wato ainihin abbas bin muhammadin duri da ta uthman bin sa'idin darimi akan ta sauran ɗaliban ibn mai galibi kun gane wannan ko ishaq ibn mansur al-kausat kenan ɗaliban al-imam ahmad isra'il ibn yunus ibn abi ainihin wato ishaq سماك ابن حرب جابر بن سمرة رضي الله عنه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ناقا النبي صلى الله عليه وسلم كده أكم ونمتا شنكي على يساره أجيفا هبنشي با اتكائي ندافي با شما اتكائي كلا أكن gane ku akwai ittika'i na dafe shine a zauna haka a dafa shine aka ruwaito kyamashi a zauna ka dafa hannun hagu ba wai ka kwanta kan hannun hagu ba to shine na biyun ittika'i haka can ka kishin gida shi muke cewa jigirta ko jigirtawa haka shi ba laifi ba tunda har karatu ma an ta kama na gaji sai in yi haka a ci gaba tunda an hadisin abubakar ko wa kana muttaki an fajala sa fa qala ala wa shahadati zu ala wa qawli zu wannan babu laifi haka wato ittika'i na dafa wani kuma kuma kuna tafiya ka dafa wani ka faɗa kamar hadisin ina ga jabir ne ko na sallar idi nabi da ya gama khutuba wa dhahaba ila an-nisa'i muttaki'an ala bilal idan fa bilal ya tafi gurin mata fa wa'adahunna wa dhakkarahunna hatta fil umda ko na'am طيب نجيب أحسن الله إليكم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشير بن مفضل na'am قال kafin mu je gurin da gurin kishin gida na'am ta gefen hagu ya fi amma gurin kwanciya ta gefen dama ya fi lura da lafiya shi yanzu gurin kwanciya in ka danna gefen dama kafin kai bacci zuciyarka za ta samu matsala da gefen gefen hagu afwan zuciyarka za ta samu matsala. amma gurin kishin gida kaga baka danni kamar kama ba ta alawus ne ta ji daɗin harbawa jini ya fi hawa kanta inda ba kai tsaye ka kwanta ba hannunka nan ya zira'inka yana ƙasa kana saman zira'inka ne ba saman kirjinka ba amma gurin kwanciya shi yasa a sunna ake so a fara kwantawa ta gefen dama amma in bacci yayi bacci yanzu zuciyar ta huta ta lafa daga aiki yanzu ko an danne ta babu ko ina أحسن الله إليكم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشير بن مفضل قال حدثنا جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول أو قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت نعم حميد ابن مسعدة حميد ابن مسعدة ابن المبارك الشامي آه، وسكون سكتي الباهلي صدوق ني من العاشرة يا رسول دري بيو دا أربعين دا تقوس دا أربعين دا دا هدو دي هدو دا أربعين دا هدو يا رسول من رجال مسلم بشر بن المفضل يا قبات البصري كينا عند الإمام أحمد يتي إلى بشر المنتهى في التثبت ب- بالبصرة aljurairi shine sa'id ibn iyas aljurairi ya gabata shi ma a baya thiqa ne min al-khamisa abdurrahman ibn abi bakra abdurrahman ibn abi bakra ta thiqa ne shi ma min al-thaniya thiqatun min al-thaniya huwa min min kibar at-tabi'in min kibar at-tabi'in daga baban shi abu bakra shine rufai' ibn al-harith al-thaqafi al-basri radiyallahu anhu wa arda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir ashe ba zan ba ku labarin mafi girman kaba'irai mafi girman manyan zunubai ba ai gaba da gabanta cikin kaba'ir din ma akwai akbar qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah hada Allah da wani da wannan ne ibnu qayyim ya hujja cewa ana iya in an zo batun manyan zunubai a sa hadda shirka shi yasa a cikin i'lamul muwaqqi'ina a rabbil alamin ya kawo ta lissafo kaba'ir yana so ya bayyana ba a haddade su da wani adadi ma- wani abun ya lissafa kusan 270 da wani abu wanda ni da hannuna na kirga su to a ciki ya kawo su shirka da su sihiri da su waye amma kaga ai su a ta'arifin galibin malamai su sun wuce ne sun wuce kaba'ir da su kafirci ne to amma anan da ya ce akbarul kaba'ir kuma ya ambaci shirka kaga hujja ce ga ibnul qayyim na'am dai cikin bayani a ce wannan kabira ce amma fa ita tuge mutum take daga musulunci sai ya ce al-ishraku billah wa uququl walidain da saba ma iyaye wadanda an zo bayanin hali na kirki da an faɗi tauhidi da bin Allah subhanahu wataala sai a kawo biyayya ga iyaye hakan nan wal aksu bil aks قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا da annabi yana kishin gida sai ya zauna qala wa shahadatu zur aw qawlu zur daga wannan in ka zo faɗa ka ce riwayat tirmidhi fi shama'il ko yana alhadith aslu muttafaqun alayh yace da shaidar ƙarya da zancen ƙarya shaidar zur qala fa ma zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha kaga can yukarriruha ko annabi bai gushe ba yana ta faɗin wannan magana hatta qulna laitahu sakat a sai da muka ce ina ma da a ce yayi shiru mun gane sun tausaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai yasa annabi ya akkada wato ainihin wannan kalma ta shahadatu zuri da wannan kabira ta qaulu zuri da at-ta'kidatil mukhtalifa at-ta'kidu al-fi'li wa at-ta'kidu al-qawli ba komai yasa ya ta maimaita hakan ba sai dan kasancewar da yawan mutane na sakaci da shi ba wai dan qaulu zuri ya fi shirka da uqul walidaini girma ba a sai dan kasancewar duk mutum wanda imani ya ratsa zuciyar shi kamar sahabbai misali ba sun yadda su yi shirka ba hakan nan duk wanda ya san me yake yi ba zai saba ma iyayen shi ba duk mai neman albarka ta rayuwa fadlan an albarakatul akhirah ba zai saba ma wa wato ainihin iyayen shi ba to amma shi da ƙarya abu ne wanda zuciya tana tunzura mutum rai yana tunzura mutum ya ga yayi wani abu dan ya faranta ma wani rai wani ya zai ce a kwarai ni ma shaida ne ko dan ya bakanta ma wani wanda ba sa shiri rai sai na san wani barawo ne alhalin bai sani wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga anan Allah ya jiranta ta da su shirka da saba ma iyaye a Qur'ani ya hada ta da bautar gumaka wajtanibu rijsa min al awthani wajtanibu qawla zur wannan kadai ya isa ya nuna maka hadarinta haka mutun ya kiyaye harshen shi harshe masifa ne yana kai mutum ya baro shi sai da ibnu mas'udin yake cewa ba abin da ya cancanta da kaso a tsare shi kamar harshe har ma yace harshen shi ya idafa zuwa ga kanshi saboda wara'u da tsoron Allah Allah ya samu dace na'am sallallahu alaihi wasallam qala haddathana qutaybah bin sa'id qala حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا فلا آكل وآكل فلا آكل هناك همزة بيك مم. أما آكل أصح daga Qutaybah ibn Sa'id daga Sharif ibn Abi Abdullah al-Qadi wanda shi da'ifun min qibali hifdhihi Ali ibn al-Aqmar Abu al-Wazi' al-Hamdani ثقة من رجال الجماعة ومن الطبقة الرابعة أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا نيدي بانا تن أبنتي أكشن جدي ضعيف لكنه صحيح لغيره أو حسن لغيره نعم بايا تن أبنتي أكشن جدي ولو سكتي شن أبن شافر za a kalli cewa akwai sababin da ya sa baya ci a kishin gide to duk sababin da za ka ambata cikin ci zai shiga cikin shawara rubba ma ya kono akwa fi shuru idan an ce lafiya ne gurin ci a kishin gide mutum zai iya kwarewa to ai kwarewa gurin shan ruwa ya fi haɗari akan kwarewa gurin cin abinci ko idan kuma aka ce saboda ladabi ko ladabi da da kiyaye muru'a da mutunci to yanda za a kiyaye gurin ci haka za a kiyaye gurin sha bal ma gurin sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi akkadawa har ya hana maci ya hana sha a tsaye ko duk da hani ne na karhanci ba na haramci ba li annahu ruya annahu shariba qa'ima na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا na'am kaga dai wancan isnadin ne amma shi a wancan hadithin ne ko amma wannan isnadin salimi ne eh, can ta hanyar sharik ne ko daga ali nan kuma ta hanyar sufyan an ali eh, sufyan al-thawri kenan Hmm?
شريك النخل ضعيف
sharik ضعيف عن شعر النخل
آه، sharik al-qadi ne ko
الذي تغير تغير حفظه لما ولي الق- قضاء بصرا يكون قضاء البصر Hmm, to shi wanga nan ya samu mutaba'a ta sufyan kaga kenan fi qimmati siha ma ko sufyan al-thawri amirul mu'minin fi al-hadith na'am Ayo.
أحسن الله إليكم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة نعم تقدم هذا قال أبو الاسناد حسن عيسى من هذا الاسناد حسن من اجل سماك فهو صدوق نعم قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهذا روى غير واحد عن وهكذا.
إسرائيل وهذا روى غير واحد وهكذا وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل.
هو حجة إسحاق بن منصور الكوسج من كبار العلماء وإسرائيل أيضا نعم.
فزيادتهم مقبولة لأنها زيادة الثقة زيادة الثقة كروايته كما تقبل روايته هكذا تقبل زيادته إنما الكلام في مخالفته إذا خالف ما رجح على روايته فروايته شاذة أما الزيادة هذه لا علة فيها الواقدي يا رويتو أبن دي سابا ما هكا كنغانا ندكا an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baya cin abinci a kishin gide ma alwaqidi ya ruwaito da isnadin shi cewa wato daga Abu Sa'id wa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'kulu muttaki'an kaga wannan ya saba ma abin da yake asali li'anna alwaqidi nafsuhu matruk shi da kanshi matruk na'am نعم أحسن الله إليكم قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فخرج يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به na'am to kun ganin ittika'i na dafa wani ku نعم shine yake magana abdullahi ibn abdurrahman shine ad-darimi yana yawan riwaya daga gare shi cikin shama'il amr ibn asim amr ibn asim ibn ubaidillah al-kilabi abu uh, uthman kenan sadukun fi hifdhihi shay yana cikin tabaka ta tara huwa min rijalil jama'a حماد بن سلمة دق حميد بن أبي حميد الطويل دق أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا نسلم يا كسنتينا فاما لرش اللافية فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد, بن زيد سيفتوينا مدافع واتو أسامة بن زيد, بن زيد نعم حب النبي ابن حب النبي صلى نعم.
الله عليه وسلم وعليه ثوب آه، قطري kuma a jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai wani tufafi wanda aka yi shi daga yankin katuri wani yanki ne na najid a wancan lokacin katta washe habihi ya lullube jikin shi da shi fasalla bihim sai ya yi musu ainihin wato sallah hadisin kamar ya gabata a baya na
أحسن الله إليكم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم والخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن البرقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin al-Mubarak as-Suri kenan al-Qalanisi da Qurashi min kibar al-ashira thiqani نعم يا رسول 215 هو من رجال الجماعة عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي أبو مخلد كينا الكوفي صدوق يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا من رجال الترمذي في الشمائل وابن ما والنسائي وابن ماجه ومن آه، الطبقة الثامنة يا رسول الله تسعي جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله صدوق يهم صدوق يهم من السابعة وعطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح آه، المكي كان أبو رباح لن أكتي سننش أسلم ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال يعني cikin tabaka ta uku ya rasu 114 min kibaril ulama rahimahullah daga al-fadl ibn abbas akhu abdullah ibn abbas wa huwa min ah, al-awlad alladhina yakhdimuna rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yace dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi na shiga gurin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam cikin rashin lafiyan da bai daga ba daga gare shi ciwon da ya zama ajali ga manzo sallallahu alayhi wa sallam wa ala ra'sihi isabatun safra a kan shi akwai wani rawani wanda ya kasance mai ruwan kwai a masara fasallamtu alaihi sai na mai sallama faƙala ya fadulu ya ce ya kai fadul kultu labbaika ya rasulallah sai amsawarka ya manzan Allah sallallahu qala ushdud bi hadhihi al-isabati ra'si ka daura wannan rawanin a saman kai yana so ya fito kenan al'imam al'albani ya yi ta hakikin cewa ba a taɓa samun annabi sallallahu ala'uwa cikin sallar jama'a da aka yi ta a masallaci ba a cikin gida ba ya yi limanci hasirar rasi ce kan shi babu hula ko rauni gane ku sai dai a ce al'ada ana tsanantawa tunda bai zamanto wajibi ba sai an rufe kan amma dai ana rufewa a matsayin sunna musamman a cikin sallah amma haka kawai sa hula ko sa rawani ba zai zama sunna amma in ka sa don koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama sunna musamman in kai irin yanda yake yi qala fa fa'altu thumma qa'ada fa wada'a kaffahu ala mankibi wato sai na aikata hakan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura tafin hannun shi a saman kafadata ثم قام wato ya dafa shi sai ya yunkura ya miƙe fadakhala fil masjid wa fil hadithi qissa kai doguwar qissa a cikin asalin hadithin ya hadithin yana cikin at-tabarani da wasu su daga cikin malamai sun ainihin wato ruwaito shi na fata an gane to malamai sun suna raunata hadisin saboda afa al-khaffaf afa bin muslim al-khaffaf saboda mun ji cewa yukhbi'u kathira al-kathir qad da'afu na'am أحسن الله إليكم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد عن سعد بن إبراهيم عن ابن عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث نعم محمد بن بشار غندار عبد الرحمن بن مهدي daga Sufyan al-Thawri kenan daga Sa'ad ibn Ibrahim Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Auf kenan Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Auf qadi al-Madina kana thiqatan fadilan 'abida an ibn li Ka'b ibn Malik hadha al-ibn huwa Abdullah هذا الابن هو عبد الله كما صرح به في بعض الروايات وهو عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري المدني ثقة قيل له رؤيا وسما سنتي wato sahabi ya ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasu kuma suka ce a'a yana cikin kibaru at-tabi'in min at-tabaqati thaniya ya rasu 97 ko 98 min rijal al-bukhari wa muslim daga baban shi Ka'ab ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu wanda hadisin shi shahararre ne ko dogon hadisin nan na tuba su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yal'aqu asabi'ahu thalathan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sude yan yatsin shi so uku in ya ida cin abinci mun san hadisi na cewa mutum ya gama cin abinci ya suda yan yatsin shi kafin kafin ya wanke su فلا يغسل أصابعه حتى يلعقها أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار واندبى محمد بن بشار بتجن وتزملاء إنش سرويت هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثة yana su da ‘yan yatsun shi uku da yake cin abincin da su a irin su gurasa ne abincin ba irin su kuskuso na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث الحسن بن علي الخلال kaga shine ya ruwaito kenan sabanin riwayar ibn bashar wanda al-hasan bin ali al-khallal thiqatun hafizun to alhassan bin ali al-hulwani kenan abu ali lahu tasanif yana da rubuce rubuce wanda ibn abdulbar yana yawan al-akhdhu anhu min wasiqati kutubihi kenan yana cikin tabaka ta 11 ya rasu 242 wato affan ibn muslim kenan hammad ibn salama thabit ibn aslam al-bunani gashi nan dai wato daga Anas dan Malik cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha kaga ba thalathan ثلاثا كذا مرات كينا نعم الثلاث كما الأصابع الثلاث التي كان يأكل بها نعم wannan riwayar in ji al'imamu turmizi ya ce ita tafi kenan riwaya ta ibn basharin shadda ce kuma haka al'imamu albani ya tafi zuwa gare shi na'am
قال حدثنا الحسين بن علي بن زيد ابن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحترمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا
نعم الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي آه، صدوق ني- صدوق ني، تكلم فيه الإمام أحمد لمسألة اللفظ لفظ- اللفظية جنجنا شي تكي شي يسا الإمام أحمد يضعف شي سبو هكا من العاشرة يا رسول الله بيودا همسن دا تقوس عبدة بن سليمان الكلابي كينا اسمنا تشوى سونيش عبد الرحمن ما في شهرة دا عبده ثقة ثبت من صغار الثامنة يا رسول الله دا تمانين دا بكوي من رجال الجماعة هشام ابن عروة طيب نانا تفهم يعقوب كو نعم يعقوب ابن إسحاق الحضرمي كينا آه، يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي مولاهم أبو محمد آه، النحوي shi ma sadukun ne muslim da abu dawud sun fitar da hadisin shi hakan nan tirmidhi cikin shama'il sai nasa'i da ibnu majah ishaq ah, wato daga shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj daga sufyan al-thawri daga ali ibn al-aqmar daga abu juhaifa nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ana fara akulu muttaqiya taqaddama نعم na'am حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه na'am
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن- عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأسابعه الثلاث ويلعقهن نعم لقى هارون ابن إسحاق الهمداني أبو القاسم الكوفي صدوق من العاشرة لقى عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان الكلابي اسكتشي سونيش عبد الرحمن ثقة ثبت من صغار الثامنة يا رسول تمام لبقي هشام بن عروة بن الزبير عن ابن لكعب بن مالك وهو عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana cin abinci da 'yan yatsun shi guda uku kuma yana saɗe su ko ainihin suɗe su kafin ya wanke kenan نعم Mm, na'am.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن بكير قال حدثنا مصعب بن مسلم قا- ابن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع نعم أحمد بن منيع دق الفضل بن ركين أبو نعيم كينا آه، دق مصعب بن سليم مصعب بن سليم من الأسدي مولى آل الزبير ويقال له الزهري صدوق من الخامسة ورجال آه، مسلم وأبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي yace ya ji Anas dan Malik radiyallahu anhu arda ke cewa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi tamr an zo wa annabi sallama da dabino fara'aituhu ya'kul wa huwa muq'in naga annabi sallama yana cin dabinan nan yana zaune saman eh, diga digin shi iqa'i ke yayi zama na iqa'a wanda ake bayyana sajdatayn ko min al-ju'i saboda yunwa wato bai ma iya ya zauna da kyau ya ci ya ci dabinan ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد oke to mu je na san daga jin abinci za zai yi tsawo mu je نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم to Allah ya samu dace sifar waina ko gurasa ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am daga muhammad ibn al-musanna da muhammad ibn bashar a tare suka ruwaito daga muhammad ibn ja'far gundar kenan daga shu'ba daga abu ishaq as-sabi'i yace ya ji abdurrahman ibn yazid yuhaddithu an al-aswad ibn yazid abdurrahman ibn ah, ibn yazid daga al-aswad ibn yazid al-qaisi dukkan su annakhaiyuna Na'am.
shi al-aswad yana Na'am.
cikin kibarut tabi'in mukhadram thiqatun mukthirun faqih na'am daga ummuna aisha shi al-aswad ya rasu 74 ko da biyar daga aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha annaha qalat ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min khubz ash-sha'ir yawmayn mutatabi'ain annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi daga wainar da aka yi ta sha'iri ba a yini biyu a jere a ci yau a ci gobe hatta kubira har Allah ya karbi rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam sai dai in yau an ci sai wani lokaci kuma in ya samu a wanda in ya- akwai wanda in ya ga dama yanzu kullum sai ya ci zagu kullum to kaga manzo kenan sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai dan babu ba bayarwa yake Mm, an sun zo ba dawa yake har wata rana a yi kusan wata biyu ko sama da haka ba a daura girki ba da a sha madara ko a ci nu- dabino da ruwa ga hadisin urwa ko tayyib na'am
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن Ah, wannan wannan hadisin da muka ji yana cikin bukhari da muslim riwayar bukhari ya zo riwayar abu huraira ne a gana riwayar aisha ce ko نعم bukhari ya ruwaito shi daga abu huraira cewa na- abu huraira ya zo wucewa sai ya tadda wasu mutane suna silala akuya mai akuya ce suka samu bi aidihim shatun musliya suna gasa ta fada'ahu suka kira shi bismillah akramakallah fa aba an yakula da yazo sai ya kici shine sai ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min al-khubz min khubz ash-sha'ir ko da annabi ya bar duniya bai koshi daga wato wato gurasa ko waina ta sha'iri ba duk sanda zai ce yana da bukatar ƙari mana da bukatar ko da yanzu ya koshi dai gobe ko an jima a samu amma ba a samu sai hakan ya sa abu huraira ya kasa cin wannan naman na akuya rabbi sallim wa na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا عباس بن محمد الجبري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يف- يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير Abbas bin Muhammad al-Duri ya gabata Yahya bin Abi Bukair shine ibn ibn Nasr al-Kirmani fiqani ya rasu 208 min at-tasi'a min at-tasi'a sun ce da tara ya rasu ba da takwas ba daga Haris ibn Uthman ar-Rahabi kenan al-Himsi wanda thiqatun thabtun rumiya bin nasbi rumiya bin nasbi ya rasu 167 wa huwa min al-khamis wa min rijal al-Bukhari wal arba'a daga sulaim ibn amir sulaim ibn amir ah, abu yahya al-kila'i al-himsi thiqatun min al-thalitha ya rasu 130 haris dama suna cewa la yarwi illa an thiqa haris ibn uthman la yarwi illa an thiqa yace inji Sal- sulaim ibn amir ya ji abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu yaqulu yana cewa ah, wato abu umama shine sudai ibn ajlan ce ma kana yafdulu an ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzu shair a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samun sauran gurasar da aka yi daga sha'ir sha'ir yana da dan tsada a wancan lokacin gwara-gwara idan alkama ne ko wani abu makamancin haka amma na sha'iri dai ba a samu ya wadata har a ce an rage wannan shi ma yana cikin musnad al-imam ahmad na'am قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجنحي قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وهو وأهله لا يجدون عشاء و... عشاء na'am لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير
نعم دقى عبد الله ابن معاوية الجمحي لا بن معاوية أبو جعفر البصري الجمحي ثقة معمر يا يسأل الرأي وقري yana cikin tabaka ta goma ya rasu 243 a lokacin yana da shekara 100 da kusan sha wani abu daga thabit ibn zaid babu mai ibn yazid yazid na na'am to ibn yazid shine al-asah thabit ibn yazid al-ahwal kenan thiqatun thabtun min as-sabi'a thiqatun eh, thabtun min as-sabi'a wa huwa min rijal al-jama'ati hilal ibn khabbab hilal ibn khabbab al-abdi kenan saduqun taghayyara bi akhara wa huwa min at-tabaqa ah, yani al-khamisa ya rasul 144 daga ikrima مولى ابن عباس البربري رحمة الله تعالى عليه دق مولينشي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يكني كوانكي أجيره ضاويا هو وأهله سنا ما سنم ننكي تكن سحكا نديد ميكينا أو سيأتي يوم نديد ميزامتي إن تأنبوا وكو to shi ne sai su yi kwanaki ɗawiyan a naɗe ciki haka nan a kwanta a sha lahaula wai mai waka ya ce yunwa ba ta jimirin lahaula kai lahaulan ka gani kan sun fa min kunuzin duniya min kunuzin janna annabi ya ce ko sallallahu ta ishe ka la yajiduna asha'an ba su samun abin da za su ci da daddare wa kana aktharu khubzihim khubz ash-sha'ir aktharu khubzihim yani khubz asrihim kenan mafi yawancin wancan lokaci waina ana yin ta sha'irin ta sha'irin na wahala ba a samu ba balle a yi wainar kenan kun gane ko hadha hadithun hasan na'am حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد- عبيد عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني يعني الحوار يعني الحوار فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه
نعم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ذيك صدوق من التاسعة لم يثبت أن ابن معين قد ضعفه من التاسعة ومن رجال الجماعة لقى عبد ال- عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى عمر كان مولى عمر صدوق يخطئ لقى أبو حازم آه، واتو أينهم أبو حازم صاحب بن مسعود كان عن سهل بن سعد الساعدي رحمة الله رضي الله تعالى عنه أنه قيل له أتت يوم سهل بن سعد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية شن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي تنكدن دنغاري يعني الحوار أو الحواري wato gari wanda aka daka ko aka tankade aka tace shi aka fudda tsaki aka fudda lissa faqala sahlun sai sare ya ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-naqiy hatta laqiya Allah azza wa jalla ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin tankadan dan gari ba ma har ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin kuna da rariya ne manakil min khal shine rariya ko matankadi da da matankadayya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ma kanat lana manakil ba mu da abubuwan tankade gari kila kaifa kuntum tasna'una bish-sha'ir to ya kuke yi da tsakin sh- da garin sha'ir kamar a ce fulawa ko qala kunna nanfukhuhu mun kasance muna bushe shi ne kamar eh, me ake cewa baka cewa ko Eh, muna bakace shi ne haka fa ya tsiro min humadara abinda ya iska ta kwashe ta fitar da shi ya tafi sun mana ajinuhu sannan sai mu zo mu tuka shi da sauran bisar haka ya mafi lafiya نعم Mm. yanzu da aka bar cin datsa ai sai cututtuka suka yi yawa an tankaɗe sai an yi kaza duk a maida ma dabbobin shi yasa ga rago kuna ta damban bala'i ya fi ka karfi ya fi ka vitamin to wannan ki ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba a tankaɗe ba a inda a ce bid'a cikin abinci tana tana tasiri da sabai ba su yadda an yi amfani da wannan abubuwan ba za mu ji har kiwan irin tabul na cin abinci da babu shi zamanin annabi kuma zamanin sahabbai an yi shi kuma suka yi amfani da shi kaga su tayi rubutun an ce abu kaza bid'a ne su ce a to ai annabi ma bai yi kaza to ai sahabbai ma sun yi abin da annabi bai yi ba na rayuwa to sun san bid'a ba ta shiga ciki amma na addini fa hanawa suke ibn mas'udin ya ga wasu a masallaci wani yana bada yana bada zikiri na ce subhanallah su ce subhanallah an yi halka ya watsa su ya ce ba mu san wannan ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake addini shi dole sai daga mishkatun nubuwa na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة
سكرجة ولا ولا سك ولا في سكرجة في سكرجة
سكرجة ولا في سكر في سكرجة ولا خبز له ولا ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف
نعم آه محمد بن بشار لقى معاذ بن هشام لقى بابنش هشام بن يحيى لقى يونس al-iskaf daga ainihin wato qatada da sun gabata an Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa ma akala an-nabiyyu ma akala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ala khiwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cin abinci a saman tebul din cin abinci ba dalin tebul ko a ce santa tebul bai taba cin abinci a saman shi wala fi sukrujatin nabi taba cin abinci cikin faranti ba tire wala khubiza lahu muraqqaqun kuma ba a taba mai wato gurasa ko waina da tankadaddan gari ba qala fa qultu li qatada yunus yace yana ce ma qatada tubnu di'ama fa ala makanu ya'kulu to su can da akan me suke ci qala ala hadhihi sufa yace a saman waɗannan ledojin irin leda kawar da in za a ci abinci ba ana shimfiɗa wata leda ba in ya zube a tattare to su wannan ledar ada ita ce faranta gane ku wannan leda qala muhammad ibn bashar yunus hadha alladhi rawa an qatalata huwa yunus al-iskaf ne yunus al-iskaf na'am huwa sahih na'am سلام الله إليكم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال فقلت لما قالت قالت أذكر الحالة الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم
نعم ولحم ولا لحم ولحم نعم باب الله لقى في قال اللازم نعم ولا لحم
نعم تو دقى أحمد بن منيع دقى عباد بن عباد المهلب شنو عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة المهلبي الأزدي ثقة ربما وهم من الطبقة السابعة آه ومن رجال الإمام الترمذي وغيره مجالد ابن سعيد كان مجالد ابن آه سعيد الهمداني أبو عمرو أبو عمرو ليس بالقوي وقد تغير بأخره عند الحافظ ابن حجر يا أنبته فمثله يضعف حديثه وليس بالقوي هذا تضعيف لكنه يسير قال من الطبقة السادسة يا رسول الله أربعين دهدو وهو من رجال الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات ليس في الأصول مفهوم لقى الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي لقى مسروق بن الأجدع من كبار التابعين المخضرمين yace dakhaltu ala aisha radiyallahu anha fada'at li bi ta'amin na shiga gurin ummuna aisha sai ta ce a kawo min abinci wa qalat ma shabi'a ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abki illa bak an abki illa bakaitu bayan da za in ci abinci in koshi in dai na ga damar na so ne kuka to fa sai na yi kuka wato in dai na tsawaita tunani to sai na yi kuka za ta tuna mai gida ko kala kultu lima na ce mata nisa za ki kuka ya umma قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إنا تنا واتو هالن دا manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akan shi wallahi ma shabi'a min khubzin wala lahmin marratayn fi yawmin wahid annabi sallallahu bai taba cin da wato khubz gurasa amma ta sha'ir ka wanda muka ji a hadisan baya ko ya ci nama a yini biyu a jere nan yawmin wahidin ma ya ambata ko sai dai hadisin yana da rauni saboda mujalid amma akwai malaman da suke ganin wato yana da shawahid wanda za su karfafe shi malar rabi'u doktor rabi'u sanda muna karatun hadisin ya ce lahu shawahidu hatta fi sahih bukhari ina
أحسن الله إليكم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض
نعم شمان يا قباتا محمود بن غيلان أبو داود الطيالسي شعبة أبو إسحاق السبيعي عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس النخعي شما يا قباتا دازكو ثقة من كبار الثالثة لقى الأسود بن يزيد النخعي شما daga umuna aisha radiyallahu anha ma shabi'a rasulullah sallallahu alaihi khubz ash-sha'ir yawmayn mutatabi'ain hatta qudid na'am yawmayn mutatabi'ain huwa al-asah
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات نعم عبد الله بن عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو بن عبد الرحمن ابن عمرو ابن ابي الحجاج التميمي المقعدي المقعدي to ya kasance ko alminqadi ke yake asali thiqatun thabtun rumiya bil qadar rumiya bil qadar haka malamin shi Abdul Waris shine ibnu Sa'id ibnu Zakwan al-Anbari maulahum Abu Ubaidah التنوري البصري ثقة ثبت رمي بالقدر أما الحافظ يتي ولم يثبت عنه تهما تيكوي بتبت من الثامنة سعيد ابن أبي عروبة لقى قتادة بن دعامة لقى أنس بن مالك ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان أنه بيتبت أبنتي سمن تيبل من أبنتي ولا أكل خبزا مرققا بيتبت قراسة وتنكدت ديابا حتى مات هل يبر دنيا هذا في في صحيح البخاري wacce riwayar ta sama cewa fa asha'u an abki ita jumla ta buka in ba ta tabbata ba ala kulli hal na'am to sai mu bashi haka insha Allah tashi ba ma ta fi sifati idami rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah